على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى الشرند الشداء قوتم المحرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in uku hijiriya wanda shine ya dace da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na wanda littafi na sayil bukhari a cikin wannan fasali idan yan uwa za su iya tunawa dai muna cikin kitabun tafsir mana muna bayani akan surori da ayoyi da imam bukhari yake kawowa da yake bayani dangane da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara su muna cikin tafsir suratul tauba yau za mu tashi babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala آه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الله yana magana ne akan waɗanda suke sukan wato waɗanda suke bayar da sadaka ko mutum ya ba da sadaka kaɗan sai munafukai sai su je suna magana su ce a yanzu wannan sadaka Allah za a ba wannan dan abin da bai kai ya kawo ba wani aya tana magana ne akan munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama sai su zauna su su ba za su bayar da sadakar ba amma kuma idan mutum ya bayar to sai a soke shi idan ya bayar da yawa sai a ce ai ba don Allah ya bayar ba ba don Allah ya bayar ba idan mutum ya bayar da yawa sai a ce ba don Allah ya bayar ba idan kuma ya ba da kaɗan sai a ce yanzu yanzu Allah za ka ba wannan to sai ka kasa gane me suke so to wannan shine sharrin munafiki kenan su a zaune suke kawai wanda ya dan tattaro dan abin da yake da shi ya dan mika ya bayar sai a je ana yi da shi yanzu Allah zaka ba dan dan wannan abu idan kuma ya tattaro mai yawa sai a ce ba dan Allah ya bayar ba to shine Allah ya saukar da wannan aya الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم كلمة يلمزون يتشي تنانه يعيبون يلمزون يعيبون ودن دسكي أيبا تاوى جهدهم دجهدهم أنا نهن طاقتهم جهدهم جهدهم طاقتهم wato iya ikonsu الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يشي قال حدثنا بشر بن خالد أبو محمد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي واسل أي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو أقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يكاو حديث بشر ابن خالد العسكري شيني أبو محمد الفرائضي متم بصراني يا زونا بصرة سي محمد بن جعفر wanda ake ce da shi gundar alhuzali maulahum albasri sai shauba shine ibn hajjaj al-ataki sai suleiman ibn mahran shine al-amash daga abi wa'il shaqiq ibn salama daga ibn mas'ud shine uqba an ibn mas'ud uqba bin amr al-badri al-ansari yace yayin da aka umarce mu da mu rinka ba da sadaka bayar da sadaka umarni ne na Allah bayar da sadaka umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi iya sadakar da ka bayar iya inuwar da zaka samu ran tashi alƙiyama lokacin da ake cikin tsananin zafin rana to kowane mutum kullu insanin fi zilli sadaqatihi kowane mutum zai kasance a ƙarƙashin inuwar sadakarsa ranar tashi alƙiyama ne kun san cewa za a shiga wani yanayi wanda yake marar daɗi ya Allah ka samu cika da imani Allah ka kyautata lahiranmu yanayi bai da kyau da mutane za su shiga cikin tashin hankali da damuwa da zafin rana da za a saukar da rana ta yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ta rinka fasa wa mutane kayukansu da ƙwaƙwalwarsu tana narkewa mutane za su yi wani irin gumi gumin da zai zama mutum musu kamar kamar suna cikin teku suna ambaliya a cikin gumi to a ranar ne idan mutum mai yawan yin sadaka ne to sai Allah ya masa inuwa wannan tsananin zafin ranar da ake ciki sai Allah ya masa mai sai Allah ya masa inuwa sai ganshi yana cikin ƙarƙashin inuwa kullu insanin fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah to shi yasa ake so mutum ya rinka bayarwa ko kaɗan ne ko dibino ne kake da shi za ka iya bayarwa kwaya ɗaya ba wani zai zama maka alheri a cikin talaucin da kake fama da shi da rashi da bukata da kake fama da shi to sai ka daɗa cijewa ka daɗa daurewa ka ɗauka ka bayar wallahi zai yi maka amfani ku duba kuma matsayi irin na annabi ku duba daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma yana fa ba da sadaka haka shi kam garanti ai an gaya mai shi dan aljanna ne kafin ya bar duniya amma yana ɗauka ya bayar aka ce manzo Allah in ya zo bayar da sadaka ya fi iska kyauta iska kasa in ta zo kowa yana samu yanzu nan duk muna zaune ba duk muna shan iska ba to kyautar annabi sadakar annabi taimakon da annabi yake ba mutane ya fi arrihul mursala iskar da aka aiko kuma duk abin da ka ɗauka ka bayar to shi wannan abun yana nan a ajiye za ka tarar da shi ran tashi alƙyama duk abin da ka riƙe kuma ka ƙi ka bayar ka saka aljihu ka cinye to wannan shi kuma ka yi kashinsa ya ɓata to shi yasa koyaya mutum ya samu wani abin da zai rinka bayarwa don ya amfana da shi ranar tashi alƙyama ba maganar cewa ni talaka ne ba da abin da zan bayar manzo Allah yana cewa mafi falalar sadaka sallallahu alaihi wasallama shine juhdul muqil wanda yake da kadan ya daure ya zare ibayar kadan yake da shi amma sai daure ya dauka ibayar to wannan yana nuna gaskiyar imanin mutum yana nuna gaskiyar imanin mutum kuma da yaddarsa da da alkiyama ibnu mas'ud yake cewa yayin da aka umarce mu da mu rinka yin sadaka to sai ga abin da ya faru akwai riwaya da ta zo Allah tabaraka ta'ala wannan maza Allah yana cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra yan uwa ku ji tsoron wuta ku kiyaye wuta da Allah ya tanadar ko da da bi shiqqi tamra dabino za ku datsa shi gida biyu ku ci rabi ku bayar da rabi ku kare kanku daga wutar jahannama da ɓarin dabino guda ɗaya ta kuyi mana in talaucinka ya kai ba abin da za ka mallaka a duniya dibino ne ƙwaya ɗaya to ɓara shi gida biyu ka ba da rabi dibino fa wannan rabin dibinan zai kare ka daga wutar jahannama ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyayi wuta koda da rabin dabino ne Allah kare mu to yace yace wallahi saboda wato wato tsabar son mu yi sadaka saboda tsabar son mu yi sadaka wallahi hadda ko muke yi kunna na tahamalu muna yin dako mana yahmilu ba'duna ba'dan wani ya dora wa wani bil ajri mu yi dako mu samu kuɗi mu je mu bada sadaka a wata riwayar wasu sahabbai da suka ga Allah ya ce a bada zakka suka ga ba su da kuɗin da za su bada zakka sai suka shiga suka yi ta yin dako don su tara kuɗin da zai kai nisabi har su bayar da zakka ku duba bambancinsu da mu su abinda Allah ya ce a yi ɗin so suke su ga sun aikata mu kuma abinda Allah ya ce mu yi ɗin so muke mu guje shi mutum ya je ya tayin da ku don ya samu kuɗi kawai ba da sadaka kawai ko mutum ya je ya tayin da ku ita da ku ita da ku don ya ba da zakka ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam zainab binta jahash ya zo a riwaya cewa tana yin aikatau mata annabi ne fa amma ta yi aikatau mai aikatau ta yi aiki na kuɗi don ta samu kuɗi ta ba da sadaka ka duba dai sana'a irin ta mata a ce yau matar annabi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa za ta zo ta yi wani aiki don ta samu kuɗi kawai burin ba wai ta ta saka riga ko ta kwalliya ta a'a ta samu kuɗin da za ta ba da sadaka shi yasa gidanta a cike yake da miskinai kullum bayarwa take to ibnu mas'ud ya ce muna yin dako wato don mu samu kuɗi mu bayar da wato sadaka kuma wannan yana nuna mana ashe sahabbai suna da tawadu ashe sahabbai suna zuwa su yi aikin kodago ka je ka yi aiki a biya ka wannan mutuncin ɗan adam kenan lafiyar da ubangiji ya baka ka je ka aikatu ka samu wani abu da za a biya ka ka ci guminka annabi ya ce ba mafi falala da abin da ɗan adam zai samu irin abin da ya yi da hannunsa amalu ya jihi ya yi aikin hannunsa da guminsa a ci a bashi a ɗauka a bashi wanda mu kuma a yau al'amari ya canja muna ganin aibu ne mutum ya je ya yi aikin kuɗi a bashi wanda kuma shine kimar ɗan adam shine darajar ɗan adam kana ganin aibu ne ka je ka yi aiki a biya ka amma baka ganin aibun ka je ka yi ƙaramar murya ka roƙi wani wannan shi ya fi muni shine annabi ya ce duk mai roƙon mutane zai tashi ranar tashi alƙiyama fuskarsa ko tsoka babu kwarangwal kashi zai tashi saboda roƙo ga a sana'a ga aikin da za ka je ka kare mutuncinka ko me ku in dai halal ne ka je kai annabi kiwo yake kiwo maza Allah kiwo ya shiga daji ya je kiwo dabbobi ya dawo gida a biya shi kuɗi ya kare mutuncin kansa ya ciyar da iyalansa amma mu nan mutum musulmi sai ya ce a shi bai zai ba amma kuma zai iya zuwa in wani alhaji ya wuce kana mai karamar miya ka wulakanta kanka ka zama banza ba wulakanci irin ka je kana miƙa mutum hannu kana bani bani ba wulakancin da ya wuce wannan da haka kowa ya je aiki mutum ya je sana'a kasuwanci mutum zai yi ƙodago mutum zai yi kiwo mutum zai yi noma mutum zai yi sana'a ce mutum zai yi ka siya ka sayar ka nemi abin da ya fi maka alheri akan ka je kana makale murya kana neman wani ya baka mutane duk sun zama yan bambadanci maroka ka ga mutum da riga mai kyau wallahi sai zo kofar gidan kai sallama ina gajiya lafiya ya kokari ya yaran namu duk kuna nan kalau to alhamdulillah to wala alaji al'amarin dai rayuwa dai ka san dai halin da ake ciki ba sai an maka bayani ba a yanzu nan wallahi ina shaida ma jiya haka muka kwana wallahi ba mu ci ba don Allah ina neman ka duba wani abu ka taimaka mu da rigarsa in ba sa abu ma rigar da ya sako ta fita ka kyau mutane sun mai da roƙo da bara halal wanda haramun ne ka rasa yadda za ka yi da shi dole sai dai ka ce tsaya in zo ka je watakila dan abin da kake da shi ka ɗauka ka bashi wasu kuma ma ƙarya suke kawai sun mai da abin sana'a ne yanzu in za ku je ofisoshin gwamnati wallahi za ku yi mamaki ofisoshi na gwamnati ko na state ko na federal wallahi malam ofis ofis ofis ake bi ana roƙo duk wani mutum mai maiko ko na abu kana shigowa daga shigowa za a fara maka roƙo da ka shigo barka da zuwa ya gajiya sai a biyo ka kaza kaza kar ka dauka wai suna girmama ka ne dan kai mai girma ne ƙarya suke yi so yake kai ka bashi in tafiya za ka in airport ka je sai an maka roƙo idan ofishin gwamnati ka je sai an maka roƙo in ina ne ka je sai an maka roƙo mutane sun halatta wa kansu wannan roƙon amma sun haramta wa kansu su je su yi sana'a su je su yi aiki kaga mutum lafiyayyen mutum da ƙarfinsa lafiyarsa amma ina zaune baya komai suna ta rikici da iyalinsa yarsa ta kai aure budurwa bai da abin da zai mata amma baya baya aiki saboda shi dan birni ne shi dan Kano ne shi ba zai je ya nemi kuɗi ba amma zai je roki wani ai manzo Allah ya ce ɗayan ku wallahi ya ɗauki magirbi ko gatari ya rataya a kafaɗar shi ya ɗauki igiya ya tafi ya hau kan dutse ya je isaro itace ya ɗaura wannan itacen ya ɗora shi a gadon bayansa ya gangaro izo i kasa itacen nan ya sayar da shi a ba shi kuɗi ya je ya rufa wa kansa asiri shi ya fi alheri gare shi da ya je yana roƙon mutane a tsohu au mana'uhu sun ba shi ko sun hana shi duk cikin sahabbai ba wanda yake ba wanda yake zuwa yana roƙo babu shi duk da talaucin da suke fama su fa tarbiyyar da suka samu idan mutum yana kan abun hawa yana kan dabba idan tsumagiyarsa ta faɗo yana kan doki yana kan raƙumi yana ganin ƙasƙanci ne ya ce wa wani dan Allah miƙo min tsumagiyata saboda wai ya roƙe ka kai mai wani abu sai dai i sauka daga kan raƙumin nan i duro i ɗauki tsumagiyarsa ya sake hawa i tafi su tarbiyyar da annabi ya musu kenan da haka al'ummar musulmi ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi mu gyara mu'amalar mu tsakanin mu da ubangiji wannan shine za mu samu lafiya da zaman lafiya kun ji dai sahabbai da ko suke yi ba dan komai ba dan su bayar da sadaka su taimaki wani annabi ya ce al-yadul ulya khairun min yadi sufla wabda biman ta'ul hannun da yake bayarwa hannu da yake miƙawa kullum ya ɗauka ya bayar shi ya fi alheri a kan hannu mai karɓa kai kullum hannunka a ƙasa ne ku lura hannun da yake barwa shi a sama yake to haka duk wanda yake baka kullum yana sama da kai har kiyama kai ku da kake ɗauka kana ba wani kai ne kake sama da wanda yake karɓa wabda abi man ta'ul Allah mana afuwa ibnu mas'ud yake cewa faja'a abu aqil bi nisfi sa' ana nan bayan annabi ya ba da umarni sai ga wani abu aqil a cikin sahabbai sai ya zo da ɗan abin da Allah ya hore masa miskini bawan Allah talaka ne sai ya zo da rabin kwano na abinci abin da zai iya bayarwa sadaka ma bai kai kwano ɗaya ya zo binis fisa a wata riwayar bisa da sa'i guda ɗaya zo waja'a insanu sai ga wani mutum kuma shine Abdurrahman ibn Auf shine waja'a insan bi aksara minhu Abdurrahman ibn Auf sai ga shi ya zo shi kuma da sama da abinda Abu Aqil ya bayar yanzu wancan sahabi ne Abu Aqil ya zo da rabin kwano ko kwano daya shi kuma Abdurrahman ibn Auf tun da mai hali ne sai ya zo da sama da haka a wata riwaya aka ce ya zo ne da kuɗi dubu biyu a lokacin kamar yadda imam bazar ya rawaito riwayar abu huraira wasu kuma suka ce a wata riwaya da dubu hudu ya zo kamar yadda ya zo daga ibn isaac daga katada wasu kuma suka ce ya zo da ukiya ne guda ɗari hudu arba'amu ya ce ukiya na zinari ukiya guda ɗari hudu na zinari a wata riwayar daga ma'amar daga katada ya zo da dubu takwas ne duka dai waɗannan ruwayo ne suke nuna mana abdurrahman ibn auf ya dan zo da abu mai dan kauri tun da shi daman mawadaci ne shi ma abdurrahman ibn auf din malam ana ba da labari lokacin da ya zo madina annabi ya haɗa shi da abokin zamansa a madina abokin zaman nasa ya ce da shi ina so ya ce ga rabin dukiyata ga kuma iyali na ka duba ka ɗauka ka zaɓi wacce ta yi maka sai ta yi idda sai ka aura abdurrahman ibn auf sai ce a'a nuna mun hanyar kasuwa eh ya ce akwai kasuwa a madina ce eh ya ce to nuna mun dulla ni ala suq nuna mun hanyar kasuwa aka nuna masa a wata riwaya dako ya je fara yi dako dako wallahi ya ɗauka ya ajiye ya ɗauka ya ajiye har sai da ya samu abin da zai iya yin sadaki na aure ya je ya yi aure manzo Allah ya gan shi ya ce a'a ya ce ya abdurrahman ya na ganka haka fayau kamar ango aure kai ya ce kwarai ko ya rasulallah ina ka samu abin nan ce ai an je an fafata ne sai annabi ya ce mai to ya je ai walima to kaga ya je ya nema har sai da ya zama mai kudi abdurrahman ibn awu da zai rasu ma a riwaya aka ce ya bar dukiya mai yawa amma kar ka manta da bai da shi idan mutum ya nema Allah zai bashi yawwa dan banza ma yake zuwa ya nema Allah bashi balanta kai na kirki yi wallahi wallahi malam karka yadda ka taba jin cewa wai kai Allah ya ware ka ba zai baka ba wallahi duk hanyar da mutum ya ga zai iya nema ya juya ya murza taro da kwabo wallahi ya yi hanyoyi ga sunan na nema da yawa da Allah yake yi wa mutane amma girman kai rawanin tsiya ne shi ya fi komai illa yawwa so a fita aje a nema Allah zai bayar kuma rayuwa ce Allah ya kaddara ta ba zai yi ba sai mun nema ba zai yi ba dole sai mun yi wani motsi ko yaya haka Allah ya kaddara shikenan faqala almunafiqun sai munafikai suna zaune suka ce inna Allah la gayyun an sadaqati hada da suka ga abinda Abu Aqil din ne ya kawo sai munafikai suka ce yau ai ina ruwan Allah da wannan karamin kuɗi ina ruwan Allah da wannan Allah za ka ba rabin kwano inna Allah na ganiyun an sadaqati haza Allah mawadaci ne ba ruwansa da sadakar wannan kenan ana suka cewa lalle Allah baya karban kaɗan wannan sharrin munafukai kenan to kaga sun buge wancan sai shi kuma na Abdurrahman ibn Auf to shi kuma ai ya kawo da yawa sai suka ce da shi وما ف... وما فعل هذا الآخر إلا رياء wannan shi kuma na ƙarshen da ya kawo kuɗi mai yawa yana gani ya kawo mai yawa to ɗan riya ne ba don Allah ya kawo ba ka ji munafukai malam ka ji munafukai malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine Allah ya ce yana sifanta muguwar ɗabi'arsu alladhina yalmizuna المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم waɗanda suke suka shine lamzu suna aibanta waɗanda suke taɗawu'i cikin muminai za su bayar da sadaka fi sadakat Allah ya ce wallazina la yajiduna illa juhdahum waɗanda sun yi ƙoƙari ba abin da suka samu suka bayar illa iya ƙoƙarinsu abin da Allah ya hore musu shi suka bayar suna musu izgilanci to Allah zai maida musu martani akan isgilancin da suke fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum daga nan muminai masu bayar da sadaka suka samu dan karfin gwiwa da yanci amma da ba dan wannan ayar ba sai ta kai ga mutum in yazo zai dauko dan abin da zai bayar ma iya jin kunya to shi yasa an zo ba da fi sabilillahi taimako to mutum ya dauki abin da yake ga zai iya yi yake da hali ya dan dunkule ya bayar wani zai bada miliyan guda watakila ba dan Allah ya bayar ba wani kuma ya zo ya bada dubu ɗaya Allah ya karɓi mai dubu ɗayan ya ƙi karɓar na miliyan ɗin kuma Allah zai iya sa mutum a gidan aljanna da sadakar dubu ɗaya da ya bayar kamar yadda zai sa wanda ya bada miliyan ɗari ma gidan aljanna Allah baya cewa ba zan sa ka aljanna ba saboda ƙaramar sadaka ka bayar abinda ake so a samu imanin da zai sa ka ɗauka ka bayar kuma mu koya kan mu sadaka mu koya ƴaƴan mu sadaka ko yaya fa mutum yake bai rinka gwadawa saboda wallahi tarbiya ce idan mutum ita shi bai saba yi ba ba zai yi ba ko mun wadatar da ubangiji zai baka wallahi sai ka bara ka bayar ba amma a daure din a haka din dauki ka dan yaga ka ba wani ce ga wannan ka je ka dan abin nan sauran su qala haddathana ishaq ibn ibrahim qala qultu li abi usama ahaddathakum za'idatu an sulaiman عن شقيق عن أبي مسعود الأنساري مسعود الأنساري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد وإن, ل... وإن لأحدهم اليوم مئة ألف كأنه يعرض بنفسه هكذا حديث إسحاق بن إبراهيم بن راهوية راهوية يشي ناقيا أبي أسامة حماد بن أسامة yace haddasakum za'ida tambaya yake za'ida a ibnu qudama abu salt mutumin kufa ne ya zantar da ku ya baku hadisi daga sulaiman ibnu mahran al-amash daga shaqiq shine abu wa'il ibnu salama daga abi mas'ud shine uqba ibnu amr al-ansari al-badri yace kana sassan ya amru bis sadaqa annabi fa ya kasance yana bada umarni a rinka yin sadaka jama'a kana rasulullah صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة من ذا الله يكسن شينا يم أمرني لأباد صدقة فيحتال أحدنا ليم زي تقوكري يتأيكي دن يسامو كدن زي باد صدقة دن يطبق أمر من النبي yasa muke ta faɗa kullum muna yin bayani a karatu ko a masallaci ne ana wa'azi an ce ai sadaka ai sadaka kar wani ya rinka duba wancan mai babban riga ko wancan mai kuɗi kowa kowa ana umartarsa kowa kowa ya bayar da abin da zai bayar in saboda muhimmancin ba da sadaka da yan uwantaka fa sahabbai sukan tafi yaƙi idan suka je masu ƙananan guzuri guzurin su ya ƙare kuma ba a gama yaƙin ba sai sahabban sai a ce kowa ya kawo nasa kowa sai tattaro guzurinsa da ya saura sai a hada sai a daɗa raba wannan guzurin a tsakanin a tsakaninsu gaba daya a ci a ƙoshi a yi mu'amala a yi aiki a koma gida kowa yana ƙauna kowa amma mu yau haka muke la ba tausayi ba jin ƙayi yanzu wutan nefa za a zo ana yanke wuta makocinka baka gari ko wani uzuri ya sa baka samu ka biya kuɗi ba makocinka zai ce ku yanke mutumin banza baya biya wallahi malam makocinka shi zai nuna ya ce ku yanke ku yanke ta bare ce bari in nemo wani masarancen kuɗi in biya masa ku kyale shi kar ku taba mai ba a'a kamar yanzu so ake yi wato wani na kusa da kai so yake ka wulakanta so yake ka me ka tozarta to kaga irin wannan ɗabi'a ba za mu je ko ina ba yayin da kowa yake son dan uwansa ya shiga wani hali na kunci ba kyau yace sai ɗayan mu je ta kokari ya samu abin da zai yi dan ya bayar da wannan sadaka umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya ji abil mud yace sai kaga sahabi ya taho yayi da kyar sai ga ya zo da kwano ɗaya na dabino shine bil mud ko kwano ɗaya na dabino ko kwano ɗaya na alkama sai zo ya ce ganawa ganawa yace waɗannan mutane wa inna li ahadihim al-yawma irin waɗannan mutane suke cikin bakin talauci ba sa iya bada sadaka da ta wuce kwano ɗaya na dabino yace wallahi yau an samu wasu su sun yi kuɗi sai kaga mutum ɗaya yana da dinari dubu ɗari mi'atu alf kaga abin da nake gaya ma ko wannan talaucin da kake da shi kake fama da shi bai hana ka ka bayar ba sai Allah ya maka babban tanadi nan gaba bayan shekaru ka zama kana cin wadata yanzu ku duba abu huraira ana ba da labari talaka ne abu huraira malam an wayi gari abu huraira yakan zo ya zauna wato yunwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa inda zai sai dai wani daga cikin sahabbai ya dauke shi ya je shi gida su ci abinci yace wallahi yunwa ta kan kama ni wani lokacin in an yi sallar isha'i in Umar zai tafi gida sai sai in bi shi muna ta hira muna zance ina masa fatawa yace wallahi ba wai fatawar bace saboda na san Umar yana da karamci idan mun je gida zai ce tsaya mu ci abinci yace hakan zai zo ya dauke ni ya je bani abinci in ci sau nawa yake dora dutse a cikin cikinsa amma yayi hakuri yayi ta ilimi ya zauna gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma yanzu Abu Hurairah sai da ya zama gwamna fa kwarai kuwa a ƙarshen rayuwa sai da ya zama gwamna Abu Hurairah sai ga shi yake taimakawa mutane gwamna kina kaga Allah yakan iya daga mutum Allah yakan jarrabe ka a yanzu baka da shi ya ga yaya za ka bayar idan ka daure kana bayarwa sai ya ce to bari mu baka in ka samu wadatan kuma sai ka yi ta bayarwa ya ce to amma yau wallahi ɗaya daga cikinsu yana da mi'atu alf sai ka ga yana da dubu ɗari na dirhami ko dinari saboda an samu futuhat an samu amwal dukiya mai tarin yawa kamar yadda azubair ibn zain ibn al-munayyir yake fada kanu yatasaddaquna ma qillati shay wa yatakallafuna zalik sahabbai sun kasance suna yin sadaka tare da karancin abin hannunsu amma wallahi suna bada suna bada me suna bada sadaka wa yatakallafuna zalik kuma suna yin takallufin haka din ثم وسع الله معنا suna dora wa kansu nauyi akan su yi haka din sannan Allah ubangiji ya yalwata musu fasaru ya tasaddaquna min yusri min yusrin ma adami khashyati usrin sai suka zo suna yin sadaka cikin yalwar da Allah ya yalwata musu ba tare da suna jin tsoron kunci ba ka annahu kamar dai wato shi ibnu mas'ud yu'arridu bi nafsihi wato aba mas'ud kai ba ibnu mas'ud ba abu mas'ud yana nufin kansa ne saboda yanzu yana cikin masu dukiya da yawa abi mas'ud amma da yana cikin talakawa amma yanzu Allah tabaraka ta'ala ya hore masa ya bashi babu qaulihi ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum wannan kuma babin yana magana akan wato munafukai ne da Allah yake faɗa cewa ka neman musu gafara ko kar ka neman musu gafara to ko da za ka neman musu gafara sau saba'in falan ya kafir Allah lahum to Allah bai zai yafe musu ba subhanallah kalmar saba'in din nan a larabci akan ce saba'in ana nufin da yawa ba wai iya saba'in din ake nufi ba ina fatan kuna fahimta ita ce kalmar da suke faɗa wato ba ni sunan shi kalmar da suke faɗa su su faɗi abu mai yawa sau saba'in ba ana nufin iya saba'in ɗin ba ana nufin sau kamar da yara suke cewa sau malala gashin tinkiya in tasakfir lahum saba'ina marratan an gane ku yawwa falan yakfir Allahu lahum shi yasa suka ce wasu saba'una litaksir Allah bai yafe musu wannan yana nuna mana hadarin munafurci duk wanda ya zama munafiki Allah fa cewa ko annabi Muhammadu zai neman masa gafara bila adadin Allah bai zai gafarta munafiki ba daman tun da muka fara muna bayani ne akan illar munafikai masu sukan bayan Allah akan ayyukan alheri da suke yi duk mutumin da a yanzu ma kake gani shi dai bai zai bayar ba kuma in an bayar sai ya gulma to munafiki ne shi bai zai bayar ba amma mai suka ne ga masu bayarwa ko an bayar da yawa sai ce wannan duk iri ne ko kuma an bayar kaɗan sai ya yi suka to kawai rubuta cikin munafukai kuma kai nesa da shi shi sa mutum ya yi ƙoƙari kare shiga layin munafukai قال حدثنا أبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن أبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن أبي جاء ابنه عبد الله جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقال رسول الله صلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين وسأزيده على السبعين قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله ولا تسلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره يا كاو من حديثا عبيد الله ابن إسماعيل آه سننس عبد الله أبو محمد القرشي آه الحباري daga abi usama shine hamad bin usama wannan kun san shi daga ubaidullah ubaidullah ibn abdullah ibn amr al-amri kenan ibn umar al-amri sai kuma nafi maula ibn umar sai daga abdullahi dan umar yace yayin da manzon yayin da abdullahi ibn ubay shugaban munafikai abdullahi ibn ubay ibn salul kenan al-munafiq ya rasu ya rasu a watan zulkida shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina abdullahi ibn ubay ibn salul ya rasu a watan zulqa'ada shekara ta tara bayan annabi ya dawo daga tabuka manzon Allah ya dawo daga tabuka kuma shi da mun bai ji yakin tabuka ba to sai ya rasu Allah ya kashe shi wannan abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban munafukan zamanin annabi gaba daya shi a munafurcin ma shine lambawan oga kwata-kwata inan nan bawa kenan malam duk wani munafuki a duniya to yana bayan shi ya cutar da annabi oba kuma abin mamaki da shi ake sallar jam'i da shi ake juma'a da shi ake kaza da shi ake kaza subhanallah Allah ya kashe shi to wani abun mamaki kuma sai Allah ya kaddara ya haifi da kuma sahabi يخرج الحي من الميت gashi shi munafiki sai kuma Allah ya fito da wani ɗa a ƙarƙashinsa shi kuma mutumin kirki cikin sahabbai kuma shi ɗan ya san ubansa munafiki ne sunan ɗan abdullahi ibn abdullah yana cikin mukhlisin yana cikin fudala'is sahaba yana cikin sahabbai masu falala amma kuma babansa babban munafiki ne la ilaha illallah uban yana mutuwa wato tausayi irin na ɗa da yake wa ubansa dole duk ɗa dole zai so baban shi dole duk ɗa zai ƙaunaci ubansa duk daga ƙazantar uban wallahi malam sai ɗan nan ya tashi bai tsaya ko ina bai je gurin manzon Allah ya ce ya rasulullah na san halin da mahaifina yake ciki fasa'alahu an yutihu qamisahu yukaffinu fihi abahu kishi ya manzon Allah ina so ka taimake ni ka bani rigarka zan yi wa mahaifina likafani da ita ko ya dan samu sauki a gabari dan tabbas ya san sai Allah ya masa ba. amma ya nemi alfarmar annabi ya bashi rigarsa dan wataƙila rigar annabin ta tsare masa wata azaba da ubangiji zai masa a cikin kabari kafin a je tashin kiyama ya zo ce a taimaka mun ka bani riga ya rasulullah annabi ya shiru fa atahu ya dauko rigar ta su ibashi kakan iya daga wa mutum kafa saboda matsayin da yake da shi a wajenka duk da kana da wata matsala da shi ta bangaren wani nasa na sama da shi ko dan uwansa amma sai ka kau da kai ka ci gaba da mu'amala da shi sai ka manta wannan kiyayya da gaba da take kake fama da shi da dan uwan wannan mutumin amma tun da shi yana karkashin ka yana tare da kai sai ku ci gaba da mu'amala ba a cewa ai tunda ubanka kaza ne tunda kaza babanka kaza ne tunda mahaifiyar kaza ne ba ruwana da kai ba ni ba kai kaza kar ka sake a'a ka yi mu'amala da mutane daidai gwargwadon yadda suke a wajenka yanzu ba mamaki wani mahaifinsa ya maka ba daidai ba ya wulakanta ka ya tozarta ka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma shi kuma yana tare da kai sai kai haƙuri shi ɗin ka ci gaba da mu'amala da shi ban ɓangaren mahaifinsa ko ɗan uwansa kuma shi kenan ka kyale shi wannan siyasa ce ta me ta zamantakewa annabi ya koya mana wallahi malam sai manzo Allah ya ɗauki rigar nan ya bashi yace gashi ka je ka yi wa babanka likafani annabi ya ba da rigan ne lil'abdi salih al'ita kana lil'abdi salih ba wai ya ba da rigan dan munafikin ba a'a dan ifaranta wa dan ya yayi masa damuwa a matsayinsa na sahabi wasu malamai suka ce abin da ya faru shine ne wannan riga da manzan Allah ya bayar sakayya ce ya yi biyansa ya yi saboda shi abdullahi ibn ubay ibn salul a ranar yakin badar ya ɗauki riga ya ba wa abbas babban annabi ya ɗauki riga ya ba wa abbas babban annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka kamo abbas a matsayin ribataccen yaƙi bai da riga shi wannan munafikin abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya cire rigarsa sai ya ba abbas ya ce gashi sai annabi ya tuno ce a ai ya bi mu bashi ya taɓa yi wa babba na kaza ga rigar na biya shi na dawo masa da ita kenan annabi ya dawo da rigar da aka ba wa babbansa ne ya mayar wa shi wannan munafiki kada ya mutu a ce akwai wani kayansa a hannun babban annabi shine manzon Allah ya mai sakayya sallallahu alaihi wasallama don kada ya zama yana gori ko iyalinsa su yi gori wa annabi ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji ɗaya abu na biyu shi ɗan sai ya sake caya manzon Allah ina neman wata alfarma ta biyu sun masa alahu an yi salli alaihi ina neman alfarma ta biyu don Allah ko za ka zo kai mai sallah to fa bayan ya ce a bada rigar a bashi aka bashi ya naɗe babansa kar ka manta baban nan nasa kafiri ne baban nan nasa munafiki ne sai kuma yace ya rasul a taimaka mun ko za a zo a yi mai sallah Allahu akbar Allahu akbar malam kaga yadda ake ake tausaya wa iyaye ko to haka da ya kamata ya ji kan ubansa haka da ake so ya rinka son mahaifin shi ya kare mahaifinsa ya taimaki mahaifinsa kuma ko da mahaifin nan nasa mabarnaci ne ya yi ƙoƙari ya tausaya masa ya tuba daga wannan barnar ya dawo da shi hanya ba wai ana lami lafiya ma ka zo kana faɗa da mahaifinka ba wani aka ce tun kafin mahaifinsa ya mutu ba sa magana da shi wallahi baya magana da uban shi kuma har uban ya mutu bai je kabarinsa ba kaga wannan da ba dan ba a kasan wuta a ce wani dan wuta bane ba to da wannan kam lamarinsa akwai hadari a ciki uba ai uba ya wuce duk yadda kake tsammani malam kuma ko me yayi maka sai ka yi hakuri da shi dole dan shine sababin zuwanka duniya dan banza dan da yake na banza shine yake fada da uban shi shine yake yakar ubansa shine yake jayayya da ubansa shi ne ke kaza sauransu wani soja ya bugo mu waya kwanan nan yana magana yana cewa malam yana cin bacin rai malam mahaifiyata ta hana ni dawo da matata na ce kai haƙuri kai haƙuri me dalilin da ya sa ta hana ka dawo da matarka ya ce tabbas akwai laifuffuka da ita matar ta ta yi min ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza na ce to ai wannan kishin naka da zafin an ɓata wa ɗanta wannan shi yasa ta ɗauki gabarar cewa ita ku ba za ta bari a dawo da wannan ya ba saboda za ta cuci ɗanta yanzu kai kuma ka wayi gari ka zo kana mai kana fushi da mahaifiyarka ko kana kin mahaifiyarka ko kana damuwa da mahaifiyarka akan wani abin da suke so ta taimaka maka ba yanda za a yi ubanka ya ƙi ka malam dole akwai sababi ballantana uwa uwa uwar tausayi uwa uwar jin ƙai uwa uwar taimako uwa tab subhanallah to zaman lafiyar mutum da albarkar mutum a rayuwarsa shine me ya zauna lafiya da iyayensa kuma ya taimaki iyayensa wallahi ina gaya muku ba za ku san daɗin iyaye ba sai ranar da kuka rasa su gaba ɗaya ranar da ka juya nan ka ga ba ubanka ka juya nan ka ga ba mahaifi ba uwa ba uba haka kake rayuwa zikau to iya bakin cikin duniya ya ishe ka sai dai kawai imani ya mantar da kai wannan abu za ka yi burin ina yau mahaifiyarka tana raye ka je ka yi mata hidima don ka samu aljanna za ka yi burin ina mahaifinka yana raye ka ɗinka masa rigar sallah ya je sallar idi da rigar da ɗansa ya ɗinka masa ka ga ubanka a cikin ni'ima ka ga ubanka ka taimaka masa za ka yi burin haka amma ya late wannan ga wanda ya san addini kuma yake sauraron ilimi kenan yanzu ku duba wannan sahabi ne ya san hukuncin munafiki ya san hadarin munafiki kuma ya san babansa munafiki ne kuma ya san babansa wuta zai shiga amma a haka yana ta kukutawa yaya zai ya samu wata alfarma annabi ya bada rigarsa a nade shi dan ya samu saukin azaba sannan kuma ma ya san annabi in yayi addu'a Allah yana karba sai ce to yana neman alfarma annabi ya zo yayi wa babansa sallah ba ruwansa da sauran sahabbai da waye da sauran sahabbai ana cikin wannan annabi ya miƙe kawai zai mai sallah sai Umar dan Khattab ashe yana kallon abin da yake faruwa Umar ibn Khattab kuma shi ya san hukuncin munafiki fa akhadha bi thawbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai Umar sai ya rike rigar annabi haka yana so ya mai magana ya dan rike rigarsa ya ce ya rasulullah tusalli alai Allahu akbar ya ce ya manzan Allah yanzu wannan mutumin sallah zaka yi masa bayan cutar da kai da yi tusalli alai yanzu addu'a bakinka mai albarka zaka zo kai mai addu'a bayan ya zalunce ka ya cutar da musulunci shi a nan gurin Umar bai lura da ɗan ba bai lura da alfarmar ɗan ba shi abin da ya dame shi cutar da annabi da wannan mutum ya yanzu bayan ya gama cutar annabi kuma annabi ya zo ya tsaya ya ba da rigarsa kuma annabi ya zo ya tsaya a bayan sa ya masa addu'a in ji Umar ɗan Khattab a wata riwayar a tusalli alai yanzu sallah za ka yi masa ya manzo Allah Umar yana mamaki yanzu sallah za ka yi wa qad nahaka rabbuka an tusalli alai alhali ubangijinka ya hana ka ya ce karka yi mai sallah karka yi mai addu'a to kamar Umar yana so ya ce da annabi duk tausayinka ya rasulullah duk jin kayinka wannan mutum bai cancanta a mai sallah ba a yi mai addu'a ba alhali kuma Allah ya yi magana a cikin ƙur'ani ka koya mana ya manzan Allah ka manta ne wasu suka ce ilhama Allah ya yi wa Umar ibn Khattab cewa Allah baya so a yi wa munafukai sallah saboda ayar da ta zo wala tusalli ala ahadin minhum mata abada din a lokacin bata sauka ba amma shi umar da yake Allah ya bashi dace yakan yi abu sai Allah ya datar da shi shi ne ce ai Allah ya hana ka as-salat al-munafiqin wasu suka ce a'a umar ya leko wani hanin ne daban cikin maganganun da annabi ya faɗa wasu kuma suka ce a'a ya fahimci hanin ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum da Allah ce ka neman musu gafara ko kar ka neman musu gafara Allah bai zai yafe musu ba daga nan Umar ya fahimta kenan ba a so yayi tunda da yin da rashin yin duk kusan ɗaya ne to me yasa annabi zai yi abinda Umar ya fahimta kenan sawwa bainal istighfari wa adamihi fi adamin nafa da yin istighfarin da kin yin istighfarin bai da wani amfani duk iri ɗaya ne abu ɗaya ne sannan kuma ga kafircin shi wannan munafikin kuma akwai nassi da ya tabbatar cewa duk wanda ya mutu yana kafiri ba a neman masa gafara kamar yadda ya faru tsakanin annabi ibrahim da baban shi to kenan Umar yana dalilai a waje ko da ba a saukar da wannan ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan din ba yana da wasu dalilai da yasa yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana yi wa mushriki sallah istighfari ne gare shi kuma Allah ya hana annabi wannan wasu malaman suka ce Umar ya gaya wa annabi wannan ne a babin shawara ba lazimta masa yake ba dan ku ai Umar bai isa ya ce wa annabi dole ba ai amma yana iya ba da shawara kuma Qur'ani ya ce da manzo Allah wa shawirhum fil amr kai nemi shawarar sahabbanka to shi ko manzon Allah a wannan lokaci abin da yake duba yaron dan ɗansa ɗin ɗan munafikin sai manzo Allah yake cewa ya Umar inna ma khayyarani Allah Umar ka tuna ayar fa Allah zabi ya bani kai ko kar kai istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum inji annabi ka duba fasaha ta manzo Allah masha Allah zabi Allah ya ba duk abin da Allah ya ba da zabi kenan ba laifi bane dan nayi na sani ko wata kila Allah ya masa malam shi kuma annabi a lokacin gabaki daya soyayya sahabinsa ƙaunar sahabinsa san almajiransa ya sa ya rufe masa ga baki ɗaya laifuffukan wannan munafikin da yawa musulunci da musulmai kawai yana ganin bari i faranta wa ɗan kakan iya yin wani abu malam ka faranta wa wani a shi karan kansa ba wai dan alaƙar da take faruwa mummunan alaƙa tsakaninka da na gaba da shi ba mu ɗauki wannan ababi na darasi sai manzan Allah ya ce tun da har an ce saba'in ya ce to zan iya ƙara masa sama da saba'in ɗin ma wataƙila ko Allah zai karɓa ka duba ku dan dai ya faranta wa waye ya faranta wa sahabin ne Allahu akbar wasu azidu على السبعين قال إنه منافق عمر سيجو يأتي يا رسول الله ونن فمنافقين عمر أبو يادكيشي كما شي نوي منافرشي يكي تنوى نعم يا عمر النبي يسمى منافقين أما عمر يدل جدد قال إنه منافق يا رسول الله ونن متم فمنافقين ما لك كاجي إلا المنافرشي كو كاجي مطلب منافقي كو to ka yi ƙoƙari kakka zama munafiki iya yadda za ka yi a rayuwarka kakka zama munafiki wallahi don ina tabbatar maka munafiki ɗan wuta ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira munafikai suna ƙasan ƙasan wutar jahannama kuma wallahi ba wanda zai ce maka musu فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم kai annabi ya juya ya san Umar yana cikin damuwa ne sai kawai yayi mai sallah malam kaga wannan shugaban munafikan an masa sallah amma dan me aka masa sallar saboda dan shi saboda alfarmar ɗansa ashe annabi yana yin alfarma kai ma ya kamata kai alfarma akwai abin da za a neme ka a ce ka taimaka saboda ka za ka yi ka taimaka kada mutum ya zamanto taurararre kafaffe ya riƙe wani ra'ayin riƙau shi ba a isa a canja shi ba shi ba zai canja ra'ayinsa ba ko da da akwai damuwa ko da da akwai ɓacin rai na'am annabi yana cike da damuwa yana cike da ɓacin rai dangane da wannan abin da munafiki ya masa amma yau ga wani mai matsayi ya zo ya yi masa magana da haka ya haƙura ya ajiye duk makamansa tare da umar ya tunatar da shi ya ce innahu munafiq ya rasulallah wannan mutumin fa munafiki ne yanzu a munafiki za ka yi sallah kawai annabi ya wuce mai sallah ana nan kuma sai Allah ya saukar da ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri daga yau duk wani wanda ya mutu a cikin munafiki ya mutu karka sake mai sallah kuma karka je ka tsaya akan kabarinsa kaga muwafaqatu umar kenan kaga um ayat ta zo ta me ta yi muwafaka da abin da umar yi malam dan shi'a yayi asara dan shi'a ba ai dan shi'a yayi asara dan shi'a mai zagin umar dan shi'a mai la'antar umar dan shi'a mai bata umar umar malam sai ya zo yi abu kawai sai Allah ya saukar da aya goyi bayan sa yanzu hatta hijabi da kaga mata suna sawa fa wallahi ta dalilin umar ne malam umar shi yayi ta matsantawa yace annabi matanka saka hijabi kawai sai Allah Allah ya saukar da ayoyi yace hijabi ya zama shari'a muwafaqat Umar rubutu aka yi littattafai akan abubuwan da Umar zai ba annabi shawara kawai sai Allah ya saukar da aya goyi bayan Umar kuma duk cikin sahabbai ba wanda ya samu matsayi irin na sayyidina Umar amma yan shi'a ba su da abin la'anta da tsinuwa irin sayyidina Umar ibn al-Khattab na'am haka Allah yake sha'anin sa ya rabotar da wanda ya ga dama wanda kuma ya ga dama ya halakar da shi ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su rabauta Allah ubangiji ka ba mu dacewa kasa aljannar mu komar mu gobe insha Allah sai mu dora hadisi na gaba in Allah ya so ya da hadisin Yahya ibn Bukair wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabb subhanaka allahumma amin ya rabb everybody.